بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز قولا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yammacina goma sha shida ga watan sha'ban hijira daga muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina dubu daya da dari hudu da arba'in da hudu wadda ta yi daidai da tara ga watan hudu shekara ta dubu biyu da ashirin da uku miladiya kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin masjidin bukhari da ke cikin wannan ruwa ta cikin maliki a cikin birnin kano mun ci gaba da karatu a cikin littafin makasaro zagin art na babban malami shamsuddin babban malami kai ibn kayyim rahimahullahu ta'ala wannan kuma shi ne darasi na shida a cikin wannan littafin albarka a darasin da ya gabata mun shiga babin da ke bayani kan shiriyar annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam game da abin da ya shafi sallah mun ji irin yadda annabi sallallahu alaihi wa sallam ke yin wato kabbar harama da irin lafazin da aka rubuto daga annabi sallallahu alaihi wa sallam sannan bayan wannan mun tattauna game da daidai inda annabi sallallahu alaihi wasallam in ya zo daga hannu yana daga hannunsa daidai kafadunsa ko daidai kunnuwarsa sannan ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam yana dora hannunsa na dama kan hannun hagu daidai gaban nan tsakanin arrasku ko kuma arrasku akan sa'id wanda mun kwatanta shi yanda yake akwai cikin ɗalibai mata ko da suke bibiyar karatu yau sai ta tambaye ta ce kaji ana ta bayanin a tsora nan a basko ala sa'i sai yau da muka haɗu da ita ita ma sai da nuna maka bibiyar ta da babu bidiyo sai ya zama na tana jira ta bayanin amma ya ake yi wanda suke cikin masallaci su suka samu wannan halalar da ganin kaifiya wanda bai zo ba gane sai ya ji la'alla ya iya gane kaifiyar la'alla ya haɗu da wani wanda ke kusa da shi wanda ya fahimta ya fahimtar da shi muna godiya ga Allah da ya sa muke halarta din an yi bayani ko za a nuna wani abu kana gani da haka za a dora a wasu ala sa'i kamar yadda bayani ya gabata sannan hannayen nan ana dora su ne akan kirji ba akan ciki ba ba kasan cibiya ba wanda shi ma bayani ya gabata kan haka sannan bayan kafara harama din ya tabbata annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam yana yin du'a istifta wato addu'ar bude sallah da haka bayan ya kafara harama to ya kafin ya fara karatu yana yin du'a istifta mun karanta wata daga cikin ko wasu daga cikin du'a istifta a wajen kala hudu ko wani abu mai kama da haka wanda kun mun karanta mun kuma fassara su satin da ya gabata bayan nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbata yana yin ta'awiz ma'ana yana yin a'udiyya kafin fara karatu sannan yana yin basmala duk dai kafin fara karatun fatiha sai dai da ita du'a wa istifta da ta'awizi din da basmala din duk yana yin su ne a asirce wannan shine yafi yawa kamar yadda muka karanta sannan annabi yakan fara karatun fatiha bayan da yayi waɗannan sannan kira'a annabi sallallahu alaihi wasallam kira'a ce mufassara wato kira'a ce mufassara yana karatu za ka dinga fahimtar karatun daki daki yake yi baya yin hanzari ko sauri a cikin karatunsa duk da cewa mun san masu hanzari da sauri nan da nan a ruku a idan da sallah amma annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin karatu ne daki daki abu na ƙarshe da muka tattauna shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin sakatu sakatu shi ne dan yin shi to ko dai ka ce yana yin sakatu wuri biyu ko kuma ka ce sakatu wuri uku wuri na farko shi ne bayan ya yi kammala harama kafin fara karatu yana dan yin shi shi na mun gama bayani ke cewa ga ma abin da yake karanta to bayan nan akwai kuma inda malamai suka tattauna cewa ana yin sabtu shine bayan an yi karatun fatiha an yi karatun sura kafin ainihin wato a tafi ruku annabi sallallahu alaihi wasallam nan ma an samu cewa yana yin shuru kafin ya tafi ruku wannan ita ma wata sabtu ce amma ita ta ukun an ce ba a cika kawo ta ba domin ita ba wani sakata ba ne kawai mai da numfashi da annabi ko ajiyar numfashi da yake yi ne kafin wannan ba za a ɗauke shi a matsayin sakatu ba amma dai yana yin sakatu kafin bayan kafara harama kafin ya fara karatu yana yin sakatu bayan ya yi karatun fatiha ya yi karatun sura kafin ya fi yau insha Allah za mu shiga cikin fasali na gaba za mu ji yaya ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam yake yin karatu a cikin sallar asuba sai mu kwatanta da sallolin mu na asuba ko masallatan mu yanda ake sallar asuba mu kwatanta da wannan karatu mu ga ina muka yi daidai da shiriyar Annabi sallallahu alaihi wasallam sai mu gode wa Allah ya ne kuma muka dan samu kaucewa sai mu dawo kan insha Allah قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل في قراءة fi qira'ati salatin fajr ga wani bayani da za mu ji game da karatun sallar asuba wa kana yaqra'u fi al-fajr bi nahwi 60 ayatan ila mi'a wa ne mutum annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kasance a sallar asuba yana karanta kimanin aya 60 zuwa 100 annabi sallallahu alaihi wasallam yana karanta kimanin aya 60 zuwa 100 wannan sai daidai da yau na yi sallar asuba a wani masallaci to sai liman na ji yana nema ya yi murabus saboda ya ce an matsa masa lamba a kan wai yana jin doguwar sura kuma ni na kan yawan yi shi sallah za ka doguwar sura da ake magana da wuya ka ji ya yi karatun da ya wuce shafi da ya ce shekararsa uku yana limanci tun daga wannan lokacin har zuwa lokacin da ya magana yau ana yawan tare shi bayan zana cewa yana jin dogon suna to shi kuma iya fahimtarsa in ma yana jan dogon surar akwai fikihun da ya sa yake jan dogon sura kuma yana da dalili barantana ma shi a iya fahimtarsa karatun da yake ba za a ce ya yi ba domin ya ce in ya jawo karatun a wani wurin to in ka kwatanta shi da karatun ƙasa ƙasa bai fi irin sabbi hisma rabbi kala ala ko wasa ba yau tsari ya yi tsokace an bayan tsaro amma kamar yadda na gaya muku idan mutum ba shi da fikihun limanci zai fi samun matsala da mutane yanzu wannan dogon karatu shi ne cewa ne dogon karatu shi dogon karatu a wajen shi ne an jani da lisani an gane su da zarar mutum an ja masa inda ba a san bai sani ba daga ina aka faro bai sani ina za a tsaya bai sani to shine tsawa amma da ba ka faro kasa kasa ka karanta ba au na kasa kasa ba zai gaza ya ce sabida nan gurin in aka zo an zo gida yana jin inda aka faru kuma ya san da za a tsaya to haka dai ne wanda ya bayani yau dan ka gane cewa irin yadda mutane suka koma a yau a kuma yi mukarana da wannan karatun nan a ce annabi sallallahu alaihi wasallam yana karanta aya 60 ni na san a masallaci ne a yau duk limamin da zai kokarin kamanta wannan ya ce zai jawo mamu aya 60 zuwa aya 100 ko shakka babu akwai akwai harbi ko na ga maka wanda na ji yau yau nan sai abin ya zama ya yi kuɗa maka da karatun shafi ɗaya yake in ka ga ya wuce shafi ɗaya to ƙarashen suran ne mai wuce aya biyu ko uku a ɗaya shafin da zai kare shi ke amma ya ce tun da aka sa shi neman shekara uku har zuwa yau da yake magana kusan ko da yaushe sai an tare shi a yana yin dogon karatu to shi ya iya fahimtar sa in dogon karatu da yake in duk masallaci suna da irin wannan fahimtar cewa yana yin dogon karatu to shi daga yau ya yi murabu a ne wanda zai gajeren karatu ya idan kuma a wasu tsirarru da suke ganin ya tsawaita to ta fi wani masallacin ba tun da galibin mutane ba sa ganin tsawon su suke ganin an tsawaita wannan yana nuna maka yadda mutane suka ɗauki sallah yadda suka mahimmantar da wasu al'amuran daban waɗanda suke ba sallah ne mutum ba za ka taɓa ganin gajiyawarsa ko ƙosawarsa ba a kan wasu sabbobi marasa amfani da ya sa amma uzurin mutane ba ya tashi gajiyar mutane ba ta tashi gungunin mutane ba ya tashi sai a sallah ya ce duk sallar da yake bai taɓa wuce minti goma kuma kamar yadda wani masani ya taɓa yin wani bayani in ka auna za ka ga ka ɗauka masu sallolin gaba ɗaya a awa ashirin da hudu ka ɗauka kana yin minti goma goma ko wata sallah har yanzu ba ba kai awa ɗaya ba kana yin Allah sallah a cikin awa ashirin da hudu da Allah ta'ala ya ba ka kyauta ba ka ɗauki ɗayan awa ɗaya cikin ashirin da hudu ta bauta masa duk masallacin da za ka riga an tsawaita ɗaya da komai da komai minti goma galibi ya fi da sallah amma tsakaninka da Allah a waya kawai chatin ɗinka kana awa ka yi wa kanka hisabi a iya waya in ka rike ta ba a kira ka ba ba kira na kai ba ka ɗauko ka mantsine ta ka daddangwala ka kalla ka kuma mayar da ita tsawon ba ke aka banda kuma lokacin da ka tsaya kayan da na in kake ta zungura ka tura ta turo maka da kyalkyalin dariya mutum ya zama wani karamin mahaukaci shi kadai ka ganshi yana ta abu nan ko ga mutum yana ta sababi kuma ka zuba da shi ba kowa kusa da shi Allah ya kyauta saboda haka annabi sallallahu alaihi wa sallam yana karanta kimanin aya 60 zuwa aya 100 wannan hadisin kuma hadisi ne na Imam Muslim ya kawo shi a cikin as-salah hadisi mai lamba ta 461 imamu nasari shi ma ya kawo wannan hadisin na annabi yana yin kimanin aya cin zuwa 100 a sallar asuba a cikin al-iftita hadisi na 948 hadisi ne na abi barzat al-aslami radiyallahu anhu wa sallaha arwayto annabi sallallahu alaihi wasallam ya sallaci asuba bi surati qaf ya karanta suratul qaf والقرآن المجيد آية أربعين بيار آية أربعين بيار قام أرويت عن النبي صلى الله عليه وسلم يا تقين صلى وانا حديث شما إمام مسلم أشكين الصلاة يا رويتوش حديث نتبه الله عزيزي تقل حديث جابر بن صبر على كارب الله وصلاها أرويت عن النبي صلى الله عليه وسلم يا تقين صلى الأصباح بسورة الروم يكرت سورة الروم ألف لام ميم غلبت الروم قوم آية 60 kaga dai kimanin aya 60 din ya karanta suratul rum gaba ɗayan ta aya 60 ya karanta ta a sallar asuba wannan hadisi shi ma hadisi ne hasan imam nasa'i ya rawaito shi hadisi na 947 imam ahmad a cikin musnad ɗinsa mujallali na uku shafi na 471 hadisi ne na abin rau alkala'i radiyallahu anhu babban malamin hadisi shakka su rufin albani ya fassara shi a cikin sunan albani wa sallaha an rawaito annabi sallallahu alaihi wasallam ya sallaci sallar asuba bi idza shamsu kuwirat ya karanta idza shamsu kuwirat aya 20 29 aya 29 wannan shi ma hadisi imam an-nasa'i ya rawaito shi hadisi na 951 hadisi ne na Amr bin bin Huray radiyallahu an sannan Sheikh Nasiruddin al-Albani ya inganta shi a cikin sunan al-Bukhari wa sallaha manzon Allah ya sallaci sallar asuba bi surati idza zulzilatil ard ya karanta idza zulzilatil ard zilzalaha aya takwas fil raka'atayn kiltayhima a raka'o'i biyun dukansu fi raka'atayn kiltayhima a rakawoyi biyun dukansu ko dai ya karanta wani bangare a raka farko ya karasa a raka ta biyu ko kuma ya karanta idza zulzilatil ardu a raka farko ya sake maimaita idza zulzilatil ardu a raka ta biyu wa sallaha kai an ruwaito annabi sallallahu alaihi wasallam ya sallaci sallar asuba bil mu'awwidataini ya karanta kula uzai guda biyu ya karanta falaki a raka ta biyu karanta lafiya to yanzu kaga koyarwar annabi sallallahu alaihi wa sallam kaga ashe tattaunawa ne shi wata rana kawaita kuma kai ma za ka yi haka in kana da hikima a cikin limancinka ka dinga bada sawu in kai gaje in kai dogo sura kaka kuma yi damar ka in kai dogo sura mutane in kai akai akai to shine za a yi surutu ta mita amma kai sau daya gobe da sabo sun da aro ya yi wa'anda suka yi zazo ka dan wanke dan laifin ka na jiya an fahimta ana sake dawowa kawai sai ka ja kula a wani barabbin falak da rabbin nasu wanda ma mai kusur da wuri sai zai kana yi da sallah ba yi da sallah ba ma'ana kenan sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam a sallar asuba yakan tsawaita yakan tsakaita yakan gajarta da haka kamata ya kai ma liman ka zama wani lokaci ka tsawaita wani lokaci ka tsakaita wani lokaci ka gajarta ya danganta da yanayi an gane ku akwai yanayin da mutane suka fi samun nishadi fiye da wani yanayi yanzu ka duba lokacin sanyi yana da bambanci da lokacin zafi to in kana fikihun ka yana kallon wannan to shi ma za ga yanzu da zafi ne in ka ja kan a gidan da sallah za ka mutane sun musu an tafi da kila an ɗauke wuta ga tsafi ga waye sai ga ba nutsuwa to kaga kai ma babu fikihu ga an ɗauke wuta ana cikin sallah kuma ka ja dogon ka ga masallaci ya cika numfashi ya yawa sai ga ka cire mutane shauƙin sallah to irin wannan lokacin ka ga wani ari wani abu ya fito ko da ka yi awaita wa zai ka kai ko kuna fukanta wakal wannan hadisin shi ma imamu da sa'i ya rawaito shi hadisi na ɗari tara da hamsin da biyu hadisin hukumata bin amir radiyallahu anhu sannan shek nasiruddin albani ya inganta shi a cikin sunan nasa'i wa kanat safa manzo Allah ya kasance a tafiya wa sallaha ya sallaci sallar asuba a halin tafiya ba halin zaman gida ba yi sallar asuba fastaftaha suratul mu'minun sai ya bude karatu da suratul mu'minun qad aflaha al-mu'minun kenan ko hatta idza balaga dhikra Musa wa Harun har sai da ya zo wurin da ake tattauna labarin annabi Musa da annabi Harun fil raka su kula a raka ta farko kuma arsalna Musa wa akhahu Harun bi ayatina wa sultanin mubin sai da ya zo daidai nan wurin sanan sai ya rubu wa aya 45 kalma aya 45 daidai sai da ya zo nan wurin kuma arsalna Musa wa akhahu Harun bi ayatina wa sultanin mubin aya 45 sai ya rubu wa raka farko kan kamar da kuma a halin tafiya ba halin zaman gida ba kaga kenan ya saba da koyarwar annabi sallallahu alaihi wasallam ka dinga neman kullum sai an dama da jajjerun surori kawai da kana zan a yi maza a yi sallah a ciki koyarwar annabi sallallahu alaihi wasallam ta saba wa ɗauki wani salo guda ɗaya a yi ta tafiya a kai kamar yadda a yi ta yin dogayen surori ko yaushe ya saba wa koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haka duk masallacin da suke so su kamanta irin sallar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a asuba to mamunin su yi haƙuri ga karantarwar annabi wani lokaci yana tsawaitawa wani lokaci yakan yi matsakaicin surori wani lokaci kuma yakan waro su ayoyi ya yi wani lokaci kuma yakan yi gajejjerin surori a halin tafiya ba a halin zaman gida ba ya karanta suratul mu'minun sai da ya aya arba'in da biyar a raka a farko a hazar ko sa'alatun a raka arba'in da biyar ɗin ma da ya rufu tari ne ya sanke shi fara ka a tsaye rubu an gani yana cikin yi kawai a kasa ko sa'ala sai tari ya kama shi da ya ga ya sanke da tari sai ya rubu sallallahu alaihi wa sallam wa kana yusalliha yawmal jumu'a ya kasance manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin sallar asbahi ta ranar juma'a بألف لام ميم السجدة yana karanta suratu sajada a raka'a ta farko suratu sajada din nan aya 30 ce wa hal ata 'ala al-insan yakan karanta yana karanta hal ata 'ala al-insan shi min min al-dahr lam yakun shay'an mazkura aya 31 a sallar asuba ranar juma'a kaga wani karatun da ka samu ga wani salo na sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ga irin yadda yake a sallar asuba amma duk ran juma'a galibi yakan karanta fatiha da suratul sajda alif lam mim as-sajda raka'a ta biyu fatiha da hal ata ala insani hilu min ad-dahr da haka duk limamu da yake bibiyar rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam ta sallah to za ka same shi duk irin ranar juma'a mamunin su har sun kiyaye kawai sun san raka a farko suratul sajda ce raka ta biyu hal ata ala insani wancan aya talatin wannan talatin da ɗayan ka haɗa aya talatin dama an ce yana karanta kimanin aya talatin zuwa ɗari wannan hadisi imam bukhari ya rawaito shi a cikin aljumu'a hadisi na ɗari takwas da casa'in da ɗaya imam muslim shi ma a cikin aljumu'a hadisi na ɗari takwas da tamanin hadisin abi huraira allah ya ƙara masa yarda Thank
لما اشتملت عليه من ذكر المبدا والمعاد kaji liman shi ne mai kallon munasabat yakan kalli munasaba abin da yasa kaji annabi ke karanta suratu sajada ranar juma'a da hal a tare insan ranar juma'a saboda sun kunshi bayanin halittar dan adam da kuma makomarsa mutuwarsa da komawarsa lahira kuma dama annabi ya tabbatar mana da ranar juma'a za ta sha biya to a tunatar da mutane wannan ranar da Allah juma'a ne zuwa da Allah juma'a kaza to bari ma ranar juma'a a dinga tuna mutum asalin halittarsa da kuma bayanin makomarsa shi sa duk ran juma'a ta da ya karanta suratul sajda da kuma hal atara da insan suratul insan da asba' wa khalqi adam sannan ta kunshi bayani surorin sun kunshi bayanin halittar annabi adam wa dukulil jannati wan nar da shigar shiga aljanna da wuta wa dhikri ma kana wa ma yakunu fi yawmil jumu'a da kuma ambatan abin da ya faru da wanda zai faru ranar juma'a kama kana ya qara'u fil majami'il idahi kamar yadda ya tabbata annabi yana karantawa almajami'il izam manya-manyan tarurruka kal a'ya kamar sallolin idi wal juma'a da sallar juma'a bi surati qaf da suratul qaf aya 45 ko wa qatarabat as-sa'atu wa shaqqa al-qamar aya 55 wa sabbih sabbih isma rabbika al-a'la aya 19 wal ghashiya hal ataka hadithul ghashiya aya 29 an gane ko ko aya 26 ina jin aya 26 bambanta ba wayannan duk annabi yakan karanta su a wasu tarurruka manya-manya kamar sallar idi sallar juma'a saboda waɗannan surorin ga duk wanda ya san ma'anarsu zuwa yaren da yake ji to zai ga cewa surori ne da sun kunshi abubuwan da aka ambata tashin alkiyama tashin bayan mutuwa ambaton wuta ambaton aljanna abin da zai faru a irin wannan rana ta ta kiyama da sauransu wannan kajiyar da koyarwar annabi sallallahu alaihi wasallam take game da sallar asuba da haka jama'a mabiya annabi sallallahu alaihi wasallam sai su kiyaye wannan kar ka dinga samun kosawa babu wani guri da dan adam ya fi samun kusanci zuwa ga Allah irin Allah duk inda za ka je abin da kake nema to ba inda ba mai ba da wannan abin sai Allah in dan kasuwa ne kai to kana gaban mai kawo ciniki mai bada to kaga akwai rashin hikima ka dinga gaggawa na rabuwa da ubangijin ka wanda kake so ka karanta masa matsalolin ka yayi maka in kana cikin damuwa in kana cikin rashin lafiya in kana cikin rashin in kana neman aiki in kana da yaya wanda suka lalace in kana da kaza in kana da bukatu babu wurin da bawa ya samu kusanci da Allah irin a sallah a sujada za ka iya zuwa kana da appointment da wani babba a ajiye ka a reception kai awa biyu awa uku kana jira sama ka ji ba ko ba ma yi ba kan mutum bai gaji ba ko a cikin ba kuma ya fito ka tashi ka girmama shi ka nuna wannan ba ta ma lokacin da aka yi ba ma bai ma yi ma ne ba haka za ka fuskance shi ku tattauna matsalolin in da ma zai ce ka je ka kuma dawo za ka ba ka da matsala za ka iya zuwa ka dawo amma sallah in ka cire tauhidi babu ba ka da wata ibada da take sallah to ita ce shedan yake ta zuwa yana yaki daga cikin ta zai baka ka zo masallaci amma zai sa maka irin waɗannan matsaloli Allah ya sa mu dace aslu fi hadihi fil qira'ati fi baqi salawati ga wani fasali shi kuma zai yi mana bayani game da koyarwar annabi sallallahu alaihi wasallam a karatun da yake yi fi baki salawat a sauran sallolin yanzu mun ji irin karatun annabi a sallar asuba to rago sallolin ba wa amma zuhuru amma sallar azhar fa kana yusiru qira'ataha ahyanan manzo Allah ya kasance yana tsawaita karatunta wani lokaci hatta qala Abu Sa'id har sahabu Annabi sallallahu alaihi wasallam Abu Sa'id yana cewa kanat salatu dhuhri tuqam akan tada sallar azhar fa yadhhabu adh-dhahibu ila al-baqi' mutum ya tashi daga Madina masallacin Annabi ya tafi baqi'a a lokacin baqi'a din ba kamar yanzu ba yanzu kaga ba tsaye ba ke ulgarkar ta ga tana kusa da masallaci amma a wancan lokacin za ga tana da tazara da masallaci yanzu faɗaɗawa da ake ta yi za ka ga ba nisa da masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da baqi'a to ana gaya mana labarin na wancan zamanin akwai tazara tsakanin masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam da baqi'a abu sa'id al-khudri yace manzon Allah yakan tada sallar azhar mutum ya tashi daga ainihin wato masar madina ya tafi baki'a fa ya tafi ya hada ta ya biya bukatarsa karamin misali kamar ce mutum ya tashi daga nan ya je bakin gidan su ya yoce fare sannan zumma ya ci aharabu ya koma gida ya kai ce fare da ya yo fa ya tawaffa ya kuma yi alwala a gidan ويدرك النبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى أما يقول كما ذل الله ركعة أما قبل ذلك قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر أما أني لك يمكن تولى جنجته mutum ya ko bakin gidansu shi ne zai karamin takardiri don mu gane ya je ya wuce ba ne ba nan zai tawo masallaci kai da kai ko ya wuce gida ya kai ya yi alwala ya tawo an fada da sallar ya tafi sannan ya tafi ya wannan ya dawo ya tarar annabi yana raka'a ta farko mimma yu'iluha abu sa'id al-khudri ne sabi da tsawaita ta da annabi ya ce sawa muslim sabila nan ba ya san mutane ne su samu za a ga wani sai ya ji suna sannan zai shiga ban daki ka zama sha sha kan yi shiga ban daki wai kuɗi a lalawa ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa mutum ya rasa abin da yake ban daki yanzu nan aka aka kira zalla yanzu ne ya huta ya shiga ban ya shiga ban daki kan yi bukata sai ya fito ya alwala an ce assalamu alaikum annabi sallallahu alaihi wasallam ba kawai a ja sallar mutum ya ci ko raka a ƙarshe ba a raka a farkon ma ba a so ma mun sarrafa ba wai maganar a ni ko raka a ƙarshen zamu ta farkon ba shi aka yana kwatayen sahabban da da suke ta kai da Allah ya taimake ka kana kusa da masallaci ko ka zo ma kafin lokuta ko wanda ba shi da lafiya ko wanda bacci yake ko wanda wata larura yake kokarin yakewa daga gare su ya ci ko masallaci to annabi da wancan mai larura da wancan mara lafiya da wancan mai nauyin cikin duk so yake kowa ya shiga aljanna so ake kowa ya Allah da aka annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya doguwar raka'a ta farko sai tsawaita ta yadda duk wanda ya shiga ban daki zai yi alwala ya zai yi raka'a ta farko sallallahu alaihi wasallam rawa muslim kaga kenan ba laifin bane idan ka so shi sa sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam idan ya ga mutane sun taru ajjan sai ya gaggauta wa idza ra'awhum afdahu akhara iya ga mutane an san samu shi ba zai ce a kamar yadda ake a masallaci a tsalle kaza kawai ko liman baya da za a yi masa ciki kawai an rubuta kai ka ce sami sai mun rabbi alamin da ne ta kalanda kuskure ne namu jama'a da ake wanda su ba ta kowa ce ya zama da shi kadai ba amma sai ga mutum biyu ba masallaci da jama'a liman shi ba kai wani shi kansa liman ɗan ba shi da jama'a an baya masallaci sai a duba wani alikan za a ce shigar da kamar sunna lokaci ya yi ko kuma wani yana tsaye da alamu ba ba kallon lokaci ne lokaci ya yi ba a kamata dinga kula da lokaci a dinga kiyaye lokaci abinda ake so ba musu tare da yawa kuma sirrin samun farar sallar yana tare da taron jama'a annabi sallallahu alaihi wasallam ce sallar mutum biyu ta fi ta musulma sallar mutum uku akka ta fi tsaki akwai possibilitin karbuwa fiye da ta mutum ta mutum biyar ta mutum mutum ta mutum goma ta mutum to duk ba ma nan kawai mun zo kamar mun tsara mutum kace annabi sallallahu alaihi wasallam ya in ka zauna kana jiran kai sallah a cikin sallah kace kai already malaiku sun fara rikodin sallah kace kawai wayannan abubuwan ba su ce dan yake sai maka bakin ciki ba ya so in yanzu sai a tsale ka amma in za ka zauna minti biyar minti goma Allah ba a tsara ne ba ka jira sallah mun karanta za ka iya zuwa ka jira wani mahamiki ɗan uwanka da ba baya alƙusa baya tarasawa ka jira shi awa uku ka gaji ba can muke a kamun jama'a ne da aka tsara shi ƙarfi da ranar in ya ga yau alhamdulillah masallaci an cika da wuri sai ka ga gaba sallah in ya ga an yi jinkiri shi ma sai ya jinkirta don mutane su zo da a zo da kuna da kalanda karfe kaza za a kira sallah bayan minti biyar a kare sallah sai aka yi ga cewa yau ko mutane sun ɗan yi jiki babu ne biyar an ƙara wasu minti biyar matakan lokacin sallah a biyar kan dan mutane da ko kuma an tayar mun to wayanda suka azumzali liman ya tayar to shi kuma liman abin da zai iya tsawaita ka kar ya kalle su ko sai ya tsawaita dan sauran jama'a su ji su maza shi da kuma sauran jama'a ko kun gane wannan na wannan hadisi imam muslim ya rawaito shi hadisi na a cikin as-sala hadisi na duk dari hudu da hamsin da hudu wa kana yaqra'u fiha taratan bi alif lam mim tanzil الصدر وانا لو كنت ما اسكن صلى الظهر الذي لا كان الف لام ميم تنزيل سوره الصدر من ايه 30 كما يذكر وكرتها وتارة وانا لو كنت كما سبح اسم ربك الاعلى ايه 19 والليل اذا يغشى والسماء والسماء ذات البروج وان الذكر الذي يسأله ليلة كان يشرع في صلى الظهر واما العصر اما صلى العصر فعلى النصف من قراءة الظهر وينا يرغب كراسي صلى الأزهر إذا قالت إذا كراسي الأزهر في ياي صو وإن يقول أثر في ربط مثال ياي صوت الصدقة آية ثلاثين أعظام وإن يقول أثر في آية قوم شهدين أقاله حكيم وبقدرها ينا يقرونها إذا قصرت إذا تزمت تكيتشي صورة ma'ana in ya zo min la'asar ya zama a azahar takaitacce sura ya to sai takaitacce irin wani takaitacce sura a la'asar tun da bai shi tsawo ba amma in ya tsawai da azahar to ya zo la'asar sai ya rabu to kaga shi ne man duk wanda ya wasa da wannan karatu da Allah sallallahu alaihi wasallam kawai duka kuma mutane su ne za su ga yadda zai yi aji karatu ya kuma yi abin da mutane suke so kamata ya yi dinga wayar da kan mutane duk wanda ya yi dogon karatu sai wayoyi da kila su fika zai dan yi wa mutane bayani da za su gamsu ba zai kun saba ne haka karantarwa a nan take sallallahu alaihi wasallam wanda yake kamar ka ba ta ba sai ya fahimci a shi haka abin yake a karance ba san zuciya kamar ba ko wa amma al-maghrib amma sallan maghriba fa kana hadiyuhu fiha خلاف عمل الناس اليوم عليه وسلم ibn al-qayyim yace amma game da sallar magariba to koyarwar annabi sallallahu alaihi wasallam shiriyar annabi ta saba da halayyar mutane a yau fa innahu domin annabi sallallahu alaihi wasallam sallaha ya sallaci sallar magariba marratan sau daya bil a'rab ya karanta suratul a'rab ركعتين على قوله الثاني أبا أسوار سورة الأعراف كانت تاكيها تاكيها سجودة لكم هذا كان سجودة لكم يودة لكم إما بتتعرف أو تتعرف شيء هنا تشوف أمثالها ما لي تنفذ تاكيها سجودة ولا أمثالها ya karanta a magarba kuma kai ka san an yi sallah ba ko da ko annabi ya ja sallah a magarba kuma ya ja wasu da a sai dai a yi gudina ta na ba da lada kowa ya fi na kan mutu ya yi gina to yanzu ka ga kai ba wanda ana sai ka yi a hankali da yana tabbatar wa irin imanin mutanen zamaninka in ka tabbaka wannan ina ji akwai irin tsarin masu imanin nan sosai kan haka bukati surat al-arab haka annabi ya karance ta a rakawi biyu na magana sallallahu alaihi wasallam kuma hadisi ne sahihi yana cikin sunan an-nasa'i hadisi na 991 hadisin Aisha Allah ya kara mata yadda babban malamin hadisi albani ya inganta shi wa marmatan sannan an samu wata rana sau daya bin ya karanta wa tur wa kitabin mastur wa marmatan an samu sau daya shi ma bin mursalat ya karanta wal mursalat urfa wanda ya karanta suratul tur din hadisi ne na imamu nasai hadisi na 987 ibn Majah cikin ikamatu sala hadisi na 834 sannan Sheikh Nasiruddin Al-Albani ya inganta shi a cikin as-Sunan shi kuma suratu abin da aka ce ya karanta wa mursalat hadisi ne wanda shi ma Imam Nasa'i ya rubuto shi hadisi na 985 da 986 ibn Majah hadisi na 831 sannan Sheikh Nasiruddin Al-Albani ya inganta shi to kaga wannan sabanin sallolin mu galibi ma mun dauki magaruwa da jerin kasuwa shi shi sa ba da yace koyarwar annabi game da sallar magariba sallama ta saba wa halin da mutane suke ciki a yau kaga kenan halayyar yadda ya kamata ta kasance shine lokaci lokaci a ɗan dinga yin tsawo ko da ba ya arabu to wani lokaci sai liman ya ɗan ja karatu mai tsawo a magarba وأما المداومة على قراءة على قراءة اتصال المفصل فيها أما جمد ديمنتا كانت تجير سوروري أتكم مغربا فهو من فعل مروان وانا ايكي لنا مروان بن الحكم ولهذا انكر عليه زيد بن ثابت شي يسا لوكacin da Marwan bin al-Hakam yake gajar san wato karatun sallar magriba Zaid bin Thabit ya masa inkari ya ce wannan ya saba da koyarwar Annabi kullum ka karanta mata da kullu wannan ko wal asr a magriba a wani lokaci sai ka karanta sabbi wani lokaci ka karanta amma ma a sallar magriba an gane ko babu ne biyo lokaci jifa jifa a ɗaga irin haka wannan hadisi imam al-bukhari ya rawaito shi a cikin al-bukhari hadisi na dari bakwai da sittin da hudu qala ibn abd al-bar ibn abd al-bar an-namari rahimahullah yace ruwiya an an rawaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam annahu qara'a fil maghrib bil bil alif alif lam mim sad wato an rawaito annabi ya karanta alif lam mim sad a cikin sallar magriba suratul a'raf ce wa isafat an rawaito ya karanta wa safat safa wa bin dukhan an kuma rawaito ya karanta suratul dukhan wa sabbih isma rabbikal a'la an rawaito ya karanta sabbih isma rabbikal a'la wa bin tin an rawaito ya karanta wa tin wa bil mu'awwidataini kuma an rawaito ya karanta al-mu'awwidatayn kul a'udhu bi rabbil falaq wa kul a'udhu bi rabbin nas wa bil mursalat aw kuma rawaito ya karanta wal mursalat wa annahu kana yaqra'u fi hadhihi sa'ati mufassal manzo Allah ya kasance yakan karanta gajejjerun surori a cikin sallar magriba wa kulluha atharun sihabun mashhuratun dukkan nasu kuma hadisai ne ingantattu shahararru da shi ma sallar magriba kaga ana cancanzawa wata raka'a وأما العشاء وأما العشاء الآخرة أما صلى العشاء فقرأ صلى الله عليه وسلم في هذه الدين وزعل أروج لك التين أسكن صلى العشاء ووقتني معاذ فيها يا وطن يا ومعاذ الوكاء أسكن صلى العشاء يا إياك أنت ومعاذ أسل الإشاء والشمس وضحاها يكي ذكر كانت والشمس وضحاها وبسبه اسم ربك الأعلى بسبه اسم ربك الأعلى والليل إذا يغشى دكما والليل إذا يغشى ونحوها لما كما جمعها وأنكر عليه قراءته فيها في البقرة أنزل الله يا يوم معاذ بن جبل إنكاري da ya yana karanta wa mutane suratul baqara a cikin sallar isha wa qala lahu manzo Allah ya ce da shi afattaru anta ya mu'a fitinar jama'a za ka yi ya kai mu'a ka sa mutane su daina zuwa masallaci kake so ka sa mutane su dinga jinkiri ba za su zo masallaci ba sai dai su dinga hawa feta sai ka yi nisa da sallar su biyo ka so kake mutane su ɗaɗe su daina bin ka a sallah afattaru anta ya mu'a ibn al-qayyim yace fa ta'allaqan naqaruna bi hadhihi al-kalma su kuma yan sha sha sai suka yi roko da wannan kalma sai suka makale wa wannan da ka ga duk sura ce baka annabi ya ja ni su ma baka ji abin da annabi ya ce ba afajalu an ta ya ma ibn al-qayyim yace annaqaruna masu kotan kurciya yan sha sha su kuma sai suka makale kare wa wannan kalma ولم يلتفتوا ila ma qablaha wala ma ba'daha sai zamto ba su waiwaya sun kalli bayanin da ya gabace ta ai a bayan da ce kuma annabi yana karanta kaza yana karanta kaza yana karanta sai su kalli gaba su kalli baya dan haka abin da aka hana mu'azu ya zama al'adar da da dabi'a su tsawaitawa ko da shi amma wani lokaci a tsawaita wani lokaci a takaita wannan shine ya dace da koyarwar annabi sallallahu alaihi wasallam ga liman kuma wannan ita ta dace da irin sallar annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ma mu ya kamata su san haka an gane ko wannan hadisi imam bukhari ya rawaito shi a cikin al-bukhari hadisi na ɗari bakwai da biyar imam muslim a cikin as-sala hadisi na ɗari hudu da sittin da biyar hadisin jabir dan abdullah da kara masa yarda wa amma al-jumu'a wa amma al-jumu'a amma game da sallar juma'a fa kana yaqra'u fiha bi suratayn al-jumu'a wal munafiqin wal munafiqin annabi ya tabbata sallallahu alaihi wa sallam a sallar juma'a mun ji azbahin ranar juma'a ga abin da yake karanta to a sallar juma'a ita kuma yana karanta suratul juma'a da kuma suratul munafiqin wa suratai sabbih wal ghashiya sannan wani lokaci kan karanta sabbih isma rabbikal a'la yana kuma karanta suratul ghashiya wa amma al a'yan amma game da sallolin idi وتارة واللغة يقرأ بقاف واقتربت واللغة يكرمت قاف اقتربت كاملتين وتكفوك يقولكم هو جزوى كشي وتارة لسبه والغاشية واللغة كما يكرمت سبه اسم ربك الأعلى سورة الغاشية وهذا الهدي الذي استمر عليه إلى أن نسي الله عز وجل wannan ita ce koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan ta ya ci gaba da wato ya ci gaba da tafiyar da rayuwarsa har ya koma ya da ubangiji subhanahu wa ta'ala wa wa li hadha akhadha bihi al-khulafa dan haka ne khulafa'ur rashidun suka samu abun koyi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qara'a Abu Bakr fil fajr surat al-baqara da aka aka samu sayyidina abubakar ya karanta suratul baqara a cikin sallar asuba hatta sallama qaliban min tulu'i shams lokacin da yace assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah tabdo hudo wa rana dauda hudo wa rana suratul baqara ayat sura 65 wato su da ban suke ba duka umatun kada sada a kan ku yawa duk wannan kan liman ya ji caji ya kama shi ko ya zo ce zai abin ana dai san liman ya zanto ya dinga da aka yi da wannan abubuwan ya kuma dinga da aka yi da mamunin da suke bin sa wajen tsawaitawar da takaitawar duk ya dinga da aka yi da ko da bai dogayen suri kamar yadda muka ambata ba to ana nisan asba a zahar a ɗanɗin da tsawaita magarba ita ma jifa jifa ba ko ne ce ba a ɗanɗin da tsawaita ta wani lokaci amma an tsawaita su kuma ma mun sun manta sannan da su ba haka wani kai a jere a jere wani ya tafi Allah ya wuta ina ga ko yawo حتى تكون قريبا من طلوع الشمس وكان بعده عمر لان عمر شمال يسوم ابو بكر يا رسول الله خليفه يقرا فيها بيوسف يا كانت سوره يوسف والنحل سوره النحل وهود سوره هود وبني اسرائيل سبحان الذي اسري ونحو هذا مكمن wannan amma abin da ya kamata mu gane a wannan lokacin shugabanni ne su idan shugaba yana da labarin da zaka an gane ko yau sai da ka su shugabanni ne da haka su ba in ka ce ba za ka bi su ba to ya zaka kuma ana iya zuwa a gaya masa cewa na ana sallah ya kusa a ce ma munafiki ne kai a ce kaza a kai sanar ka wajen shugaba ko amma idan liman ne na fi sabilillahi irin wanda ake tattare da su haka to kaga sun dinga yin sai su sai su dinga sun san ba su da iko akan mamudin su na lalle lalle sai mutum ya tsaya ko a zama na Allah sallallahu alaihi wasallam ai akwai wanda aka jarrabo sura ya suke ba ya kara tsaka da da ko ko yanda ana ta cewa ai munafiki ne munafiki ne cewa dan ma ban yi korafi ba sai je kai kara wajen Allah sallallahu alaihi wasallam eh sai ga Allah sallallahu alaihi wasallam sai mu mutane ne yan kwadago mun je mun kwaramiya sun saba an gaji shi na dawo yana da sanya tsaye sama isha shiga gida ko sai liman ko limamin nan namu mu'ala kullum sai ya bi ka sallah muna jiran in yi gama sallah ya bi ka sallah sannan ya zo mu ya jawo sallah ko zai ja mana dogon sura na ji ba zan iya ba na dama ya yi sallah ta ne da ya bi na halin da shi ba aka kira mu an zaka ya ce an ce munafiki ne abin ya jihadi ya zo a gani ni munafiki ne an gane ko ya ce amma sai ya ce da kai da mu'awu sai ku ce ku ce aka ce to kai da kake sai kawai mun ne kafara kawai sai roki Allah gafara ya bada aljanna ya kantar da ni da kusa annabi ya ce ruwa a nan duk dogon karatun da kaga muna yi ruwa wannan muke yi ba dole sai kana da cikin wannan ba akwai mutumin da turu ne bai je makaranta ba wasu fata ba zai fahimce ka wannan su da ka kana kallon su waye mamu a wani yanki masallacin ka yake ya wayewar mamun ka gaba da aji to wannan zai ku ba ka hasken yin waɗannan abubuwa amma kana gurin da yake karatu ya yi karanci mutane ana kokarin kwaɗaitar da su ne ma su dinga zuwa masallaci to wannan shi kuma limamu ba babu da babba ya kamata kula da karatu da kyau wa amma qawluhu ayyukum amma an-nas fal yukhafi amma fadin annabi sallallahu alaihi wasallam da yace ayyukum amma an-nas duk wanda zai mutane limanci a cikin ku fal yukhaffif ya sassauta gaskiya ne hadisi ne da yake imamu bukhari ya rawaito shi a cikin al-azhar hadisi na 703 imamu muslim ma ya rawaito shi hadisi na 467 hadisin abi hurairah Allah ya kara masa yarda annabi ya ce duk limamu da zai jagoranci mutane sallah to ya zama akwai sassauci a zuciyarsa yana sassautawa mamu amma ba fa tahbibu wannan sassautawar amrun nisbi al'amari ne da ya danganta yanzu bihi ila ma fa'ala annabi sallallahu alaihi wasallam wajen kuntocin ban liman ana nufin ya koma zuwa ga abin da annabi ya aikata a cikin abin da annabi ya aikata a nan kuntocin yake inda ka ga annabi an ce ya ja karatu to kai ma san sauce shi ne ka ja karatu inda aka ce ya takaita karatu san saucin ka takaita karatu la ila shahawatil ma'mumi ma ne ce ba za ka koma kana bin sha'awar ma'mu ba ka zama a'a kai ba kai ne liman kai aka ce sai aka waye gari kai ma bin ma mun kai abin da suke so shi zaka to wannan kuma ka ga ka sauka da kan koyarwar annabi sallallahu alaihi wasallam wa hadiyu wa hadiyuhu alladhi kana yuwazibu alai koyarwar annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya dawwama akan huwa al-hakim ita ya kamata ta zama alƙali mai hukunci fi kulli ma tanaza'a fihi almutanazi'un cikin dukkan abin da masu jahin da suke jahin da akai in kai liman da ma kuna tankiya da gardama akan kai ba dai kake ko ka kawai da kuka ba to ku koma sunnar annabi da yake kowace in sunna ta ce ba ka da gaskiya sai ka koma ka biyan da ma suka ce don su fi gaskiya idan kuma sunnar ta yanke hukunci cewa ka fi su gaskiya ma musu haƙura su guri ma musu mako wa kana la yu'ayyidu suratan bi 'ayniha la yaqra'u illa biha amma fa annabi sallallahu alaihi wasallam baya ayyana wata sura ya zama baya karanta kowace sura ta ita illa fil jumu'ati wal idayn sai a sallar juma'a da sallar idi babban sallah da karamar sallah anan ne zaka ji annabi ya rike wasu surori su yake iko da shi amma ragowar sallolin babu wasu sura ayyananniya da ita ce kullum annabi ke karantawa a sallah wa amma qira'atu awakhir as-suwar wa awsatiha falam yuhfaz an amma game da qira'atu awakhir as-suwar karanta karshen surori mutum ya bar farkon sura ya bar tsakiya ya tafi can karshe ya karanta ya karasa karshen sura wa awsatiha ko kuma daso karatu daga tsakiyar sura liman ya faru daga nan falan yuhfaz an ba a haddato ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ne bi bare ka da farkon sura ko tsakiyar ta lokaci amma ne ba a haka ba a ruwaito ba daga Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yana da tsar karshen sura ya zama shi ne kawai ko shi ne sallallahu alaihi wasallam karshen sura ko tsakiya wa amma qira'atu suratayn fi raka'a to amma game da karanta surori biyu a raka'a ɗaya ba raka'a ɗaya mutum ya karanta surori guda biyu فكان يفعله النبي لا يمحك صلى الله عليه وسلم في النافلة الله نافلة الكم أبو يسوع صلى الله عليه وسلم يجسور يبدا بلا a nafila annabi sallallahu alaihi wasallam yana hada surori guda biyu a nafila wa amma qira'atu suratin wahida amma game da karanta sura guda daya fi raka'atayn ma'an a raka'o'i biyun duka ka karanta wannan sura a raka'a farko sai ka sake maimaita wannan surar a raka'a ta biyu game da irin wannan matsala ba to shi kuma fa Allah ma kana ya fa'alu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai cika yin haka ba yana yi kenan amma bai cika yin haka ba ya ɗauki wata sura misali da ya karanta fatiha da ya karanta izazun izazun filatil ardu da ya zo raka a tabi sai ya sake maimaita izazun filatil ardu ya kan yi amma ba sosai ba na biya na yin haka ya maimaita sura da ya haka a farko ya maimaita ta haka a tabi ya kan yi haka amma bai cika yi ba shi ne kallama kada ya faru وكان يقيم الركعة الأولى على الثانية زال يكسلتي ينا أول ركعة الفرق كينا تبيو من كل صلاة أقول قوة صلاة ركعة فرق تعلم تعطي وربما كان يطيلها كي سودي وما النبي صلى الله عليه وسلم يكن أول ركعة فرقنا حتى لا يسمع قدم وقع قدمه hatta la yusma'u waqa'u qadamin har sai ya zama an daina jin motsin kowa ana ganin ba wani sauran ma muke zuwa ma'ana hatta la ya baka a harun atin ila sala har sai an kai matakin da babu wani sauran mai tabo a sala shi da ma'ana hatta la yusma'u la yusma'a waqa'u ayyuhu wa qawlu har sai an fi cewa ba wani sauran mai tahowa an daina jin tsawon masu tahowa kowa ya shigo masallaci ke wannan hadisin hadisi ne na abdullahi ibn abi aufa cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yakan tsaye da sallah raka a farko din da ya tsawaita ta a azhar har sai an tabbatar da babu wani sauran mamu da zai shigo masallaci kusan kowa ya zo yadda aka tsawaita dama aka ba wa wanda zai alwala ya wanda yake daga nesa ya kasu zai riskirka a farko duk da cewa isnadin wannan hadisin yana da rauni kace yayi hadisin yana da rauni saboda an samu ibhamu wani rawi cikin marwatan hadisi ne daga Abdullahi ibn Abi Aufa wanda Ibn Abi Shayba da Imam Abu Dawud da Imam Bayraqi a cikin as-Sunan surwaito shi imam da ya ce cikin sunan ya rawaito shi ta hanyar Affan ibn Muslim as-Saffa da wannan isnadin da kaji an karanta maka sannan imam al-Bayhaqi ya rawaito shi ta wata hanya ta Yahya al-Hammani daga Abi Ishaq al-Hamidi daga Muhammad sai ce shi kuma daga Tarafa shi kuma arafa daga abdullahi bin abi aufa to yahya al-hammani da abu ishaq su kuma waɗannan bai ba su da wato suna da rauni a cikin ruwaya duk da cewa hadisin tsawai taraka a farko fiye da ta biyu a sallar azhar hadisi ya tabbata a cikin muslim hadisin abu sa'id al-khudri Allah ya kara masa yadda da haka sai limamai su kula da wannan musamman da raka a farko musamman a sallah ta na rago sabbin babba ba ba mu laifi musamman kamar yadda na ambata idan aka ga an ta da sallar da alama mamu yadda aka saba ka san ana gane fasohin masallaci shi masallacin an saba gani ana yin sahu daya biyu uku hudu biyar duk suna cika to sai aka zo ka da sallah da sahu biyu kaga akwai sahu uku da ya rage kaga liman ya shiga cikin sallah ya san akwai sauko wanda galiban da su ake yin sallah to zai ja sura ne yadda duk waɗannan regular customer din duk za a tabbatar kowa ne da sa raka an gane ko to insha Allah sai mu tashi akan faslun abin da muka karanta yau wajen ne Allah ta'ala ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah ba mu tuntuban ya gafarta mana kuma insha Allah za mu rufe karatu yau sai bayan sallah Allah ta'ala ya nuna mana Allah madaukakin sarki ya samu ga wannan ramadan lafiya Allah madaukakin sarki ya azurta mana bauta mana wata da Ramadan da ka saba da su wannan dare mai daraja Allah ke sarki ya azurta mu da ganin sa Allah ke sarki kuma kuma yi ibada Allah ya karba mana